أعوذ بالله السميع العليم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرس بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قدوم الأغداد فريد داري على الإلاكي حاتم الأتمين أبو سياق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال واللطف والتوفيق والرشد والأفات بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الإتياز إليه alhamdulillah Allah ya dawo da mu daga tafiya kuma za mu ci gaba da sana'a abinda muke kai Allah ya sa ya zama sana'a mu duniya wa ukura dalabin ma'rifatillahi wa rasulihi wanti sharihi bain al-khalqi da ya arifuna al-haqqa haqqan wa yattabi'unahu wa yajtanibuna kullu su'a wal wal wal dalal bi rasulillahi ilimi abin da ake kira ilimi yana da ma'aunoni daban-daban da aka ga wayanda suke magana akan ilimi wato ilimi ya kasu kashi ne kashi-kashi shi mubtadi'i in nace mubtadi'i mutumin da bai yi nisa ba za ka ga shi abin da yake ganewa ko ilimin zahiri duk wani abin da aka faɗa masa to yare ne shi ya bar shi a nan kuma zalika mublagu min al-ilmi dan lahira ma aljanna ba iri ɗaya bane akwai kashi bakwai ne daban-daban kuma kowace in ka same ne ka samu abin da ake so shi gayansa ya nemi aljanna da wannan ya samu kawai shikenan dai ya samu to komai fa a zauna lafiya kuma tsakaninsu da Allah haka ne to amma ya hakuri akwai wanda suke gaban shi kuma kar ya jayayya da su in an zo gurin ya ba su girman su yayinsa ne ko iyayensa ne ko malamansa ne ko kakanninsa ne haka abin yake tafiya sannan akwai maratib na biyu sun wuce wayannan amma a level ɗinsu su kuma suna hangen akwai wani abu bayan abin da suke kai suna neman su gane menene shi ne maratif na imani shi kuma suna neman su hango su gane me ake nufi da imani yawa in suka gane me ake nufi da imani a wannan muhallin su bukatar su kawai su gane ko da ba za su yi istiwayi a kai ba to su gane dai akwai wani mahanga wanda ake kallon waɗansu abubuwa wanda in ya zo sai ka ga abin a cikin kwakwalwa ya maka wahala wal asar innal insana lafi husrun illa alladina amanu kina illa alladina amanu wal asar innal insana lafi husr Allah ya rantse da manzo Allah ko Allah ya rantse da zamanin manzo Allah ko Allah ya rantse sallallahu asar innal insana lafi husri haƙiƙa mutum yana cikin tabewa ma'ana yana cikin hasara wancan ɗin wanda suke matakin farkon nan su ake nufi ba suke cikin hasaran kuma eh saboda ba su hangi abin da ke gaba sun zo ba ma'ana da sun sani da sun zo illallabi na amanu to suwaye kenan wa amilu salihati to amanu ɗin sun yi imani akwai amma ba su ka ba su zo nan gurin ba kaga wancan kenan wa amilus salihati su kuma da suka yi imanin sun leko sun hango sun yi aiki wata wasau bil haƙƙi wata wasau bil sabari suka yi wasiya wa junansu da gaskiya ito gaskiyar lamari fa nan shine kaza wata wasau bil sabari kuma suka jure saboda aikin da ba dole ba ne a kansu za su yi eh aiki ne ba dole ba a kanka ka riga ka ashhadu an la ilaha illallah ka kamar mutum da balarabin da ya zo ga mazala ya rasulullahi idza sallatu maktuba wa halaltu halala wa haramtu harama wa lam azid ala zalika shay'un adkhulu aljannata qala na'am kaga wani kuma ce dullani ila amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa rasuluhu kaga yana gaba da wancan dullani ila amalin iza amiltu ya rasulullahi ka shiryar da ni aikin da in aikata ahabbani Allah wa rasuluhu Allah zai so ni annabin sai so ni kaga ya sha bamban da wancan eh wancan kaga ya tambaya idan yayi sallah yayi azumi ya halarta halal ya haramta haram bai kara komai ba zai shiga aljanna maza Allah ce zaka shiga kaga zalika mun fira gabo wannan kuma yace ka nuna mun abin da zan yi Allah da manzon son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wani kuma yazo yace wa manzo Allah shine Abdullahi bin Bushr yace ya rasulullahi inna shara'i al-islam qad kasurat alayya shara'i al-islam abubuwa na sun mun yawa ya rasulullahi ba ni shawara mai zan yi ya ce wala ta mutu illa wa lisanika raqabun bi zikrillah kar kai daga mutu sai arshen ka azabo danye da ambatan Allah to in aka tambaye mai maratin farko aka ce yaya harshe zai danye da ambatan Allah me zai iya fasarantawa ba kujeransa bane eh da harshe bushashe ne to zuciya ma tana bushewa ma dama ba zikirin Allah a cikinta. Albaitul harabu, baitul ladila iskuru fiya ismullahi. Zikirin Allah shi kuma abin ake bukata, wanne ne zikirin Allah na sha tale-tale, ko kuma a wanda ka ɗauke shi aiki, da ka ɗauke shi aiki ka ɗauke shi muhimmanci, kaga can ya zamo yin haƙurin nan da yake faɗa cikin suratul asari wata waso bil haqqi wata waso bis sabr kenan shine ka ɗauki aikin alhairi ka jure ka yi haƙuri a kai ma'ana ka nace kana yi kuma ka yi haƙuri wata waso bis sabr kenan to irin wayannan suna nan da yawa za ka karanta hadisi a zahirance sai ka gan shi kamar hoto kamar labari to amma yana da aikin da yake kai to duk wani aikin da zai ba ka ya dawo ya sa ka kan gefe ya sa ka kan daidai kuma to yana nan daidai ku duk hadisan za ka ɗauko sai ka zo ka aje shi sai ka yi muƙarana da halin da kake ciki muƙarana da aikin da kake ciki to wannan muƙaranan shine zai nuna maka malamai zai ce maka to in kana son kaza sai ka dawo kaza in kana son kaza sai ka dawo kaza kamar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raja'na min jihad al-asghar ila jihad al-akbar jihad al-asghar yaki na takobi ka dake mutum da takobi ya dake ka ka kada shi ya kada kai ka jima ciwo ya jima ciwo ka kashe shi ko ya kashe ka manzo Allah ce duk wannan kamar a maratibul islam yake maratibul islami ne sai ce ya rasulullahi yanzu wannan abin da muke ake mutuwa akai in kuma shiga aljanna akai karami ne ce kwarai ya suka ci to ma jihadul akbar ya rasulullah to me yaki babban sai ce jihadun nafs yaki da zuciya shi kullum kuke fama wannan kuma ana samun intabal wannan kuma ba intabal kullum kake ciki wa ma man khafa maqama rabbihi wa nahannasa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa irin wayannan dai ga sunan suna nan daban daban daban daban idan mutum ya yi tsalle ya hakke wa'innan malaman ya ce ba su kai ba to ya fa hauri ni ba ko ina aksari ne ko wata bishiya ce mai tsayi yawa ya hauta ya yi tsalle ya jiro kasa kuma ko akan mai zai faɗo bai sani ba na yi to Allah ya kiyaye to jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wancan muna maganganu cikin abubuwan da aka tambaye shi wacce jane yake ba da amsoshi ya yi magana akan kasancewar shi halifatun rasulullahi halifa na manzo Allah idan ka zabo halifa na manzo Allah to halifa ne itlaki halifanci kala kala ne akwai halifanci makhsusi akwai ami akwai hussa akwai amu wanda ya gami komi da komi innan kuma amu ya sha bamban da kamar ilimin aka ce maka ami wato kamar laruri kamar nazari wanda aka sha wuya kamar a bangaren ilimi ana cewa ami na kowa da kowa akwai hasi wanda sai wani da wani to akwai kuma a bangaren hilfa in aka ce ami ami to shi kuma shine mafi daukaka da hasi ka zamo halifan gidanku ko ka zamo halifan babanka ya sha bamban da ka zamo halifan Allah ka zamo halifan manzo Allah kowa halifan Allah ne to amma halifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya zama haka kowa halifa daga Adamu ne inna ya Adamu inna ja'alnaka halifatan ya dawo da inna ja'alnaka halifatan fil ardi amma manzo Allah halifatullahi ne fi kulli shay'in to addu'ar da Shehu Tijani ya yi a bayan da muka yi a nisbatu wal hasbu duk abin da Allah yake da mulki a kai ya zamo manzo Allah yana da hannu a kai to duk abin da manzo Allah yake da hannu a kai Shehu Tijani ya roki Allah ya zamo yana da hannu a kansa kuma idan zaka kalli abin in zaka kalli in zaka kalli abin to ka kalli aikin annabi a ciki bi ma'ana ka kalli hannun shehu tijjani a ciki wannan nasban shine kasancewarsa halifatullahi alal idlaqi to mun yi maganganu akai baya to an zo yau muna zama na ɗari da hamsin da shida insha Allah wasu ila sai na rabbi Allah ta'ala an ma'ana hada labiyat wayannan baitoti haqiqatun zaharat fi kauni qudratuha fa azharat hadhihi al-aqwan wal hujabu تنكرت بعيون العالمين كما تعرف بقلوب العرف الأدب الخلق كلهم أستار بلعتها وجملة الأمر كسار لها نكبة ما في تسس ما في ما في ما في التستر في الأكوان من عجب بل كونها عينا كما ترى عجبا waɗansu baitoci ne guda hudu wanda ya kare duniya da lahira a ciki ya amma ga sunan yare hakikatun zaharat wata hakika ce da ta bayyana fil kauni a cikin kaunu qudratuha qudran qudral haqiq qudran haqiqat ce ta bayyana fa azharat sai ta fa azharat hajil akawanu ita wannan haqiqan sai ta bayyana kuma kaunu a cikinta wal hajabu kuma da ya zamo akwai hijabi tsakanin kaunu da ita ita ta bayyana amma kuma kaunun bata santa ba tanakkarat bi uyunil alamina kuma ta ta samu nakira wato ta yi inkari bi uyunil alamina an yi mata inkari bi uyunil alamina da yawa al'alam mutane da yawa sun mata inkari kama ta'arrafa bi qulubil urfi adabun kaman yanda zuciya na masana Allah suka santa a maskai ladabi a kai. Alhalku kulumin astaru, dukkan halitta da ka gansu, wato sutura ne ɗal'atuha, mahudanta, wajimlatta amrin da jullan al'abarin ƙasaru laha na ƙaban sun zamo kamar naƙibu su ne masu lura da ita, naƙibu kenan. wato ko ina ana sa wanda zai zama kamar a ce principal amin eh to principal a makaranta ko a ce abin nan a class shi yasa ake cewa raqibu naqibul fasli ma fi tasturi ma fi tasturi abin da ke cikin suturan fil akawani a cikin kaunu min ajabin abin mamaki ne bal kaunu a ainan ga ta nan kuma tana nan a fili ba ma tara ajaban amma kuma ba su ga abin al'ajabin ba yare saboda buya hakikatun hakika ne zaharat wanda ta bayyana tilkauni kudratuwa kudrata ta bayyana a kaunu fa azharat hadhihi al-akawn ita kuma ta bayyana wannan kaunin amma ta tanakkarat bi uyun al-alamin amma kuma ga su idanuwa na alam suna inkarinta shine samuwan farkon manzo Allah gashi nan ita ta samar da kai amma kuma kana inkarin ita ce a gurin ga wannan hakika ce zaharat fil kauni qudratuha kuduranta ne ta zamo da kaunu dukkan kaunu sun fito ne min zakal hadarat amma kuma ga wasu na ana musu kana faɗa wa mutum sai ya ce maka shi annabi adam ne sani shine shine babba kuma ai ta fama kuma ba zai kauce ba yana nan to kaga irin wannan to aka tambaye shi wajen da wayannan baitocin guda hudu fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shi wajen ne amsa ilam anna haqiqatin anna haqiqata ha huna abinda ake nufi da haqiqan nan a nan gurin huwa wujudul mutlaq shine samuwa tsantsa samuwa tsantsa shine annabi Muhammadu yusamma ainu damsu wal ama shi ake kira an damsu wal ama domin samuwan shine damsu wal ama eh shafewa da makanta dan ba a gane me ya fito a gurin eh ai yanzu ai mutum bai san lokacin da yake ya san lokacin da yake ciki amma da ya fito bai san a lokacin da yake ciki ba daga fitowar shi da za tambaye shi ba da labari daga ina ka fito kai a banza ai kana magana da makaho ne kurma ko zai baka amsa saboda lokacin lokacin da zai iya baka amsa ya fara baka magana a lokacin kuma wancan abin sun buya ko hadar da zamsu wal amani ai ga kanan kaman kana gani ga kanan kaman kana ji ko kana ji din kuma ba halin magana domin a gurgura kake ba halin ka iya bada wani abu fala nisbatun fihi babu wata nasba a cikinsa a wannan lokacin wala ta wahumun wala, wala ta akulun babu wahamu babu hankali wala aina ko aina yake wala kaifa ko ya yake wala rasmun ko zane wala wahamun ko wahami adin adamatin nasu kullaha ya rasa inda yake gabaki ɗayansa wal qudratul lati azharat ha to kudurar nan da ta bayyana alhaƙiƙa fa innaha kanat awwalan ka gani ita ce ta farko fil hijabin damsu wal ama amma tana cikin hijabin karewa da makanta duk wanda ya zo duniya ai ya sa da aka ce kaifa ukalli man kana fil mahdi sabiya ya zan yi magana sai da maryam kaifa ukalli man kana fil mahdi sabiya zan yi magana da yaron da yake zanin goyo ai ba yi aka ce a yi sai kai waye kai sai ce inni abdullahi atani da kitabu waj'alni nabiyyan waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa amarni bir walidati wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu kaga sai faɗa mata duniya da lahira a lokaci ɗaya ya faɗa mata kuma aikin da zai yi kira wani yaron ka faɗa hadaratu damsu wal amani duk duniya ko sai ya zama ya bada mamaki ga yaro yayi bayani har ma abin da zai yi a duniya ya koma ga Allah assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma basu hayya inni abdullahi atani alkitab tun ba gani ba yace an gashi littafi kuma an sanya shi annabi an sanya shi mai albarka kuma an ce ga shi kuma iyayensa bai fara ji ba ranin fa yanzu ai hadarsu darsu al'amani kowa ya faɗi nashi mana na ce ga munan da wayo ma yanzu kullum sai abin da ya zo kawai kake ganewa wa nawa ne mutumin da ya gane abin da gobe zai yi balle jibi balle gata balle citta balle koma wasu ga Allah nawa ne hadarsu darsu al'amani a shafe yake kuma makanta ne ba za ka yin idraki ba ban gane ba na ji kowa ya yi tsit to amma dai wannan haƙiƙatun zaharar fi kauni ƙuduratuha fa azharat hadhihi al-aqwal wal hujab al-hijabun nan ake gaya maka Eh, hijabin nan da ya zo a cikin wannan hali shi ake ma magana hijabi ne gashi nan hakika ne samamman hakika ne kuma daga wajen su kuka fito amma kuma kuna inkarin shi kuna inkarin sa la tuqal ba a hankalta li sifatin ga sifa wal asma'i da sunaye hunaka a nan gurin min haisu zuhuri ta gurin da ya bayyana la min haisu wujudi ba ta gurin da yake ba gurin da yake dama da rasu ɗan salama ne to wajen da ya bayyana ma gaba ki ɗin shi ma yana rikitarwa eh sai to kaza kaza kawai sai kaga adamu ne a gurin kai yawa suna ga siffan adamu ne sannan kuma kaga sunan adamu ne misali azharat qudratuha qudrat ta bayyana bima azharat da abin ta bayyana min al-akawani shine kaunu kowane kaunu na shi'un min hadatul haqiqatul muhammadiyya kowane kaunu ko menene ya faru ne daga hadarar sai wujudi ko menene in ka gada maka faɗi duk abin da aka faɗa hakan ne in aka fara yi maka ɗaiɗai to anan da ƙara rikicewa amma in na ce maka ko menene in ka je in kokolo ka ta rikice ta ce banda nan to ka tsaya kai banda nan ɗin kafin karatun ka ya zo ta buɗu ka gane eh amma tana nan ina ganin kaman in mutum yana da hankali kaman Buhari halifan Allah ne a Najeriya domin kowa kukansa kan Buhari ke yana yanzu Buhari ya mutu ko kai wani na dariya wannan kuka to dariya da kukan nan duk aikin din aiki mutum ɗaya ne duk kuma a ƙarƙashin Buhari suke dariya da kukan nan duk a ƙarƙashin Buhari yake to idan ko Buhari ya zamo shine sai ka yan jagaliya nashi ne waliye nashi ne ƙananan yan iska nashi ne masu kiran sallah nashi ne limamai nashi ne fada nashi ne shugaban yan boka nashi ne masu kashe mutum su sha jini a tsaye nashi ne masu cin fat ɗin nama nashi ne duk suna ƙarƙashin sa kuma bai haɗa su bai zama shugaban ba to in buhari wa'annan karkacen suna karkashin sa kai wanne ka zaba ka ga mutanen kirki masu sallah mutanen kirki masu tausayi ko masu amana masu kaza ina ce kai kaza ne sauran ka barwa in kuwa baka barwa wani ba to haka manzo Allah ya dauki shedan da kai liman duk a karkashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ji kuma ya maka zafi to ka fara daga nan ɗin ka gani ka ga wanne za ka ware ka ba wa buhari sauran ka ware ka ce ba nan shi bane ko bai da hannu a kansu dukkan su ga baki ɗaya kuma aka je gaban ubangiji in aka zo mizani sai an kira duk wani halitta har ragunan da aka yi zamanin buhari da akuyoyin da aka yi zamanin buhari da sauran da kuka kashe zamanin buhari da kuɗin cizo da kuka kashe zamanin buhari duk sai Allah ya haɗa su a wannan lokacin hisabi gaba ɗaya wannan du'a zamanin ka ne kai ne kuma wakili na a gurin me kai idan Buhari ko zai ga wannan to ya kuma na sai dan Rasulullahi shi wannan bangare ya rike wancan kuma kauni ya rike kauni ya rike baka je kan shugabannin marasa kirki ba jikokin shaidan aljanu wanda tsabar rashin mutunci zalla ga rashin haƙuri ga ƙarya ga kaza ga kaza ga kaza wanda babban shehin su ma makareci ne babban shehin su ma makareci ne su ba komai bane a gurinsu a cikin irin wannan saboda irin ɗabi'a da aka yi su da shi. Da abubuwa da yawa abin da ya kasance mutane wasu ba su yi karatu ba kuma wasu ba su fahimci karatun ba. Sun yi karatu amma ba su gane ba. Kuma haka ake tafiya. To dole ne kuma su bar wa'inda suka suke gaba da su sun sani. Dole ne. eh dole a cewa mijin iya baba ko ji Hausa idan mutum ya iya sha matsa eh Allah ya yi haisu zuri la min haisu wujudi azharat qudratuha fa innaha kanat awwalan domin haƙiƙan ta kasance awwalan fi hijabi tana cikin hijabin kanzu ne kuntu kanzan ka gani kuntu kanzan mahatiyan lam urab to ita wannan hakikan tana cikin wannan kanzun ne hai su kara kuntu kanzan lam urab fa ahabbtu an urafa sai na so a so ni a sanni wannan shine can ta'arrafat bi qulubil urfi adaban ta'arrafat bi qulubil urfi adaban to ai fa'ahabtu an urafa sai na so a gane hakika hmm yuridu annahu ahabbu zuhura ligairihi ya so bayyana waninsa fa halaktu halkan sai na halicci wata halitta fa ta'arraftu ilaihim sai na sanar da su ni na san fabi arafuni da wannan halittan kuma aka sani wa hadhihi alqudratu wannan ƙudura hiya lati basada hafil akawani wajil ƙudratu wannan ƙuduran shine can da yake cewa fi kauni ƙudratuha azharat fi kauni ƙudratuha to yace to wannan wajil ƙudratu wannan ƙuduran hiya lati basada hafil akawani shine aka shimfiɗa ta a cikin kaunu haisu azhara al akawanu ta gurin da aka bayyana da kaunu bi hadil qudrat da wannan qudra mala'ika rauhani shaydani jinnu mutum dabba jimadat daba'i'u wannan kalma wannan abu guda takwas gaba kiɗe duk an yi su ne min hadaratul shigaratul muhammadiyya kuma iya halittan Allah kenan wa ina bin guda takwas din iya halittan Allah kenan Allah bai da halitta na tara wannan ne komi daga nan ya faru to idan kana karatu dan kana primary level aka zo aka ce maka iya halittan Allah guda takwas ne ga gidan kuma kai ka san abubuwa sama da ɗari to dukansu kuma ka dawo za su narke abu ɗaya sun fi kazar misali ko wani zai kamun wani abin fada masa gurin da abin ya fito duk abin da ka ga dama ka faɗa wannan yana daga cikin haiwan yana cikin dabbobi faɗi wani yana daga cikin jimadat yana cikin daskararru sai ne yana daga cikin jimadat eh yana cikin jimadat yana daga cikin insan ko yana daga cikin haiwanat kawai ce saboda mamin dabbatin fil ardi ila Allah ya rizqa da zuciyarka da na dabba da na komi ruhi na cikin shi saboda aka fi na cikin wannan halitta yana daga cikin mutum duk wani halitta da za ka faɗa da me ake gani a hankali ne ke bada gani ko menene sai ka dawo da shi baka isa ka fita daga kashi takwas ɗin nan ba a cikin duk halittar Allah ba ka isa ka fitar da cikin kashi takwas nan kashi takwas ne sai jirgin sama sai mu faɗa maka daga cikin jimadat ne mu faɗa maka ɗabi'a mu faɗa maka jimadat mu faɗa maka jinnu mu faɗa maka insu mu faɗa maka haiwanat mu faɗa maka ruhaniyat mu faɗa maka mala'ika waya hamilu arshin rabbuka fawqahum yawma idhin samaniyatu asnafin simfu takwas wannan su ne iya halittan Allah wanda Allah ya yi kuma dukan su fito min hadaratul haqiqatul muhammadiyya intisharinsa daban yinsa daban asalin abun ta kaza ne ga gurin da ya fito kaza ne ga gurin da ya fito kaza ne ga gurin da ya fito kaza ne kowane ya rju ilai wannan shi yake nufi yanzu kwana nawa ne muka san shi kwana to kuma in ka sha wahala ne kwana biyu ne in yi nisa ya kai uku amma babu na hudu balle ya kai bakwai jiya ne da yau da gobe in kuma an ga dama ya ce biyu ne jiya ne da yau kawai shine kwana jiya ya wuce yau kuma kana ciki gobe kuma sai an zo tukunna saboda haka baka gan shi ba balle ka faɗe shi ko yana yiwa amma a lissafi kwana bakwai din ne to amma kuma a cikin hakikan ilimi ba haka bane kwana biyu ne lokacin da ya wuce sai wanda kake ciki shi kenan gobe kuma bai zo balle ka ba mu labari saboda haka babu babu gobe jiya ka ɗana jiya ka ɗana ko jiya ka ɗana yau kuma kana ciki shi yasa su sufa suke cewa almar'u idin waqatihi shi mutum dan lokacin da yake ciki ba dan gobe bane mai zuwa to wannan shi ne to abubuwan da ake shi ilimi kana tafiya ne yana motsewa kana nisa yana motsuwa kana nisa yana motsuwa kana nisa yana motsuwa haka abin yake karon farko zai zo maka kace kace eh kana ta kokarin ganewa ba dan ba dan ba dan ba sai tambaye ku shin kun fahimci me sallah sallah dinnan wanda kullum kuke ta yi dinnan ba ka'idodinta ba a kun fahimci me sallah ita kanta sallah eh ma akwai wanda ya fahimta ina da dubu goma sai in aji in ga za ta ciwu to masu karatu kenan ya wanda yake kwance wanda yake karatu kenan yake bi ya wanda yake kwance ya wanda yake ganin dai sha ta sha ruwan tsuntsaye yana ganin shi sallah alwala ne da tsarki ya zo ya Allahu akbar ya harari ƙasa ko ya ja sura mai tsawo ya ba mutane wahala ko ya koyan karatun Qur'ani hadda a kansu shi ake nufi sallah to irin wa'annan a level ɗinsa ya yi sallah amma wajen malamin sun gan shi sai sun koyar da kai suna jin kunya tambaya ɗaya za mar kawai tambaya ɗaya za yi me ake nufi da sallah ya yi bayani maji zai ce an yi tsarki an yi kaza an yi duk ana kallon shi don an gari ya kama hanya ne na zuwa gurin sallah to amma me ake nufi da sallah mujarradin sallah kawai sallah me ake nufi da ita na tambaya kenan a ina son ni ne nake tambayar ba ni yake tambayar ba Idan ka yi godiya, wani irin godiya ka yi? Godiya kala-kala ne, an maka ka gode, ko kuma kana godiya don a baka. an maka ka godiya ai akwai godiyan da kake riga kafin a bakan kai godiya a wai kuma an maka ne kake godiya don ai kowa ya sani a nan ka san sallah da yawa akwai wanda yake ne don a biya shi akwai kuma wanda ke sallah ne don kar a sa shi a wuta akwai wanda kuma ke sallah ne shi in dai da a bashi aljanna shi aljanna yake bukata a bashi kawai akwai kuma wanda ke ne shi fa in dai ba za a sa shi a wuta ba to ko a jikin bishiya a rataya shi saboda ya ji azabobin da ke ciki darakati hawa azabiha to saboda haka me hakikan sallah na ya ba wannan ba kai a wajenka
ita sallah dai kamar yadda ni nake ɗaukan da cewar sallah tana nuna mana irin matsayin manzan Allah da Allah ya Isra'i duk mun gane wannan duk mun gane ai dan ba a jarabawa ne da an sha wuya da ka ga mutane da yawan aka zo aka ce a ba mu dama mu yi tambayar mutum daga waje zai jefa da rawaninsa ya tsoke ya zo kar a gane shi a malami ya afirka kuma gemu eh saboda kar a gane don yana da gemu a yi tsammanin zubin malata ne Allah wallahi saboda idrakinta ka gane ta kawai me ake nufi da ita wallahi alkhushu'u ne wata wadu wata zallulu idan idan wa'annan mutum bai san su ba na rantse zatin Allah ya buga wallahi alhushu wat tawadu'u wat tazal wal khudu'u wat tazallul amma duk inda zaka zaga gaba ki da sai mutane su sha muguwar wahala saboda wanda ta kamo maka farillai sunnoni mustahabi kaza ya tsara duk kayan aikin sanin wannan ne abinda ake son ka gane kenan kai ba komai ba ne ƙasƙancacce ne mabukaci ne wajen mai komai wannan ake son ka gane shi ne sallah in ba gane wannan ba wallahi garin nan dai yawa anguwan nan na garin ku yawa eh eh wallahi malai wallahi sallahi ba shine asalin abin da ake kira sallah shan wayancan maratib ne duk abin da ake son a dawo da kai ka zo ka gane to a khushu'un da tazallulun shine zai baka adabu wannan adabun shi zaka gane wa ake neman ka gane shine kawai shine idza qumta ila salati waye da kuma la'aba shi ba idza qumtum ila salati inna salata atarwa wannan mai ahdari وأما المؤمن إذا إذا قام للصلاة يفرغ قلبه من الدنيا وما فيها يشتغل بمراقبة مولاه الذي يصلي لوجهه شنو حقيقة shi ne hakika tabbas meye kake ma akan menene meye dalili ko me kai shi ne hakika Allah ya mace mu وهذه القدرة هي التي بسطت في الأكوان هي ظهر الأكوان بهذه القدرة أو تنكرت أي تنكيرها هنا إنكار أنا شيني الإيتجاب shine hijabi an gairi daga duniya fa innaha domin ita fi mahiyati wujudiha cikin tsantsan samuwanta fi gayata zuwuri tana bayyana ne wani wuduhu da bayyana ne li'annaha domin ita mata zaharat duk lokacin da ta bayyana in da masal gairuwal gairiya ce to ita tana shafe duniya da lahira ne fala yulummu ba a zarginta da satin ra'iha a farfajiyar ganinta, ba a zarginta da shakkun kokonto wala wahamun ko waham. Fayyafi ya da tajalli, ita a cikin wannan tajallin abin da yake bata ki gaya ta zuwa tana cikin gaya ne na bayyana, haisu in dama salgairu wal gairiyatu ta gurin ta shafa duniya da lahira. In dama salgairu wal gairiya ce, su ma tajabat sannan sai ta koma cikin hijabi bi zuhurul mawjudati da kuma bayyana na mawjudat wato kasantattu waye ma'ana qawlu shine ma'anan fadin sa tanakkarat ba'da an kanat fi gayat al-ma'rifati ta yi inkari bayan da ta sani ta yi inkari bayan da ta sani wanda yake cikin ciki ya san komai ai da ya fito ya san daga cikin yake daga zuwansa duniya ya yi inkarin gurin da ya fito ya yi inkarin abin da yake kai to haka nan gurin da kake cikin kuntu kanzan a cikin haƙiƙatul haƙiƙa qablal buruzi kafin bayyana ka san a gurin da kake da haka fito kuma baka san daga ina kake ba yanzu da yawan mutane ai suna ganin su daga Adamu suke da yawa suna ganin su daga Adamu suke arwahun su ma watakila shi ne ba su ma daga ina yake ba to amma at-tanasulu fil haqiqatul muhammadiyya ne domin fi zahar zahar kulli shay'i daga an faɗa maka ga kaunuhu ga kaza ga kaza ga kaza yanda aka yi duk zaka gani to amma kuma wannan din me aka aje shi ruhin annabi Adamu bayan an gine shi daga ina aka sa shi, daga ina aka kawo shi. An faɗi yadda aka yi ebo ƙasa aka gina annabi Adamu, lam yaku an maskura, gashi nan gina shi kwasfansa, mu ce gunkinsa la rufa lahu, ba ambace shi saboda aka lam yakun lahu ismun. Laisa lahu ismun musamma, gashi nan a gine kawai, tukunya ba rai. saboda haka mai sunan shi babu mucece babu sunan mucece babu to in yana da rai yaya za a yi ya zamo an kira shi da ahmadu ko muhammadu ko hamidu ko mahamudu ko wani sura wa hada sharafun lahu bi ismihi bi tasmiyatihi bi hada ismi wannan ismin ruhu ne a jikin shi to ruhun min tanasulin haddaratul haqiqatul muhammadiyya ne haqiqatul muhammadiyya ne jiki an faɗi ran da aka halice shi ruhi kuma an faɗi ran da aka halice shi ruhi ba faɗa ba shi yasa da aka tambaye mu yasalunaka an ruhu Allah ya ce ka ba su amsa kuli ruhu min amri rabbi min amri rabbi faɗa musu ruhu min amri rabbi kyale su saboda yas'alunaka anir ruhi waye ruhu yace ni ne Allah ce da fitar da su ka ce musu lamarin na wajen ubangiji baka da magana a kai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba mu ba ku ilimi ba kaɗan muka ba ku saboda haka ku san komai akan wannan sha'anin ba to har malaman duniya kai har malaman tsarika ba kowa ne ya gane ruhi wa menene ruhi ba illa najiran sai wa'inda suka zauna tare da shi anan suka bi su bi suka bi su bi suka yi ladabi tukuna suka fahimci menene ake nufi da wannan wala ma sawaitu wa nafahatuhu nafaha shi abin da aka hura bayan halittar rai ai bayan halittar gaggar jiki ai na fato min ruhi ne ashe shi ruhi ba ba ba ba ba ma'aduni bane wanda aka sanar shi a shi min azali la azali la azal ne ba bidaya bane ba bidaya bane eh to kaga anan abin da ake nufi kaga tanakkarat mutum yayi inkari bayan ya fito daga gurin saboda bai san me a gurin ba an riga an shafe kowane kowane zama da kai ai dukkan mu kaf ga baki daya ba wanda tuntuni kowa yana nan fi alamul amri tun lokacin da aka yi annabi adamu kowa yana nan kowa yana nan a wannan lokacin to amma da kake nan a wannan lokacin zuwa yanzu ya aka yi ka zo yanzu shekara dubbai ya aka yi a ina aka je aka ajiye ka daga wannan gurin wani aiki kake daga nan kuma ina ka zo waje kaza daga nan kuma ya kai daga nan ina ka je daga nan ya kai daga nan ina ka je daga nan ya kai duk mutum bai sani ba idan an buɗa maka sai ga ai tuntuni aka sa ka a bayan annabi adamu shine tanasulun da aka yi abubuwa a mutum abin yana nan kowa ba faduwa yi kawai haka ba in aka ce an same ka an haife ka za ka ga wani abun aka ci eh za ka ga wani kifi ya ci wani abin nan ya ci aka samu mani din da za a haɗa shi da mahaifiyar watakila kai ka fito ta nan wani ɓangare ya fito ta wajen uban wani ya fito ta wajen uwan a haɗa shi kenan sai a fito da kai dama kana nan kana ta yawo watakila a cikin kifi daga central africa a kawo shi nigeria haka wani rago wani gashi na dai sun ma an sha'ana kun fi ma la ta'alamuna abubuwa na ubangiji ijazi ne yana gajiyarwa ne balle hakikatul muhammadiya balle manzo Allah na summa ita jabat ko fala ya lummi bi sati ra'iha shakkun wala waham fa ya da ta yalli ci ga ta zuhuri har su inda masal gairu wal gaire ci sun ma hatta jabar da zuhurul mawjuda ce waye ma'ana kaunta na karan ba da an kana fi gayatul ma'rifati inda ta jalliha ta yi inkari bayan tana cikin sani lokacin da aka yi ta jallinta na halana in dimasil gairu wal gaire ta gani in dimasil wal amani ai in dimasil shafewa al'ama makanta wala ma zahara wujudu da kaunu ta bayyana ta nakkarar bihi sai ta yi inkari yani ita ya bihi sai ta ɓuyan mata yani bi suwarin maujuda ce da surar nan na kaunu wallazi ita jaba huna abin da ya ɓuya nan ko wujudul mutlaq shine samu wannan na mutlaq shi sai na rasulullahi har goben jibi ba mubtadi a cikin sufanci ba bai gane shi min wujudin ila wujudin bari amma komi cikin halitta min adamin ne ila wujudin komi babu shi ne aka samar da shi amma manzon Allah ba babu shi ne aka samar da shi ba min wujudin ila wujudin ne shi ake kira wujudul mutlaq shi samuwa ne tsantsansa shi samuwa ne tsantsansa to ai anan ne zai nuna maka shi innal haqiqata wancan magana haqiqatun zaharat il kauni haqiqa ce wanda ta bayyana a cikin kaunu wannan kaunin ƙudratuha ƙudratta na haƙiƙar ita ce kun fa'azharar hajjil akawan wannan ƙudratta ita ce ta bayyana da wannan kaunin shine tanasulin duk halittar Allah da ya fito daga cikin annabi Muhammad an gane ta to muje Allah ce mu ce mu shine wujudul mutlaq bi suwaril mawjudati da suran dukkan wani kasance babu wani kaunu babu wani abin da ya zama ba ruhi a jikinsa wannan ruhin ya samu tanasuli ne da ya aka yi annabi yake da hannu akan kiyashi ya aka yi annabi yake da hannu akan zarra ai ruhinsa ne shi ko mai abu yana kallon faɗinsa balle wujudul mutlaki ƙaunuhu bi uyunul alamina uyunul alamina uyunu idanuwan alam ai aina shay'in huna shine kowane irin abu ganin da yake huwa zatuhu zatin sani wasu ne ta ainan an ambace shi da ainu ne ni ta ayini haminal amar rabbani saboda ayyana shi daga amar rabbani ka makance daga inda ka fito amar rabbani fa inna haka na ilmi al-azal domin ta kasance da cikin ilimin azal ayyanan sabitatun tuntuni a cikin mu da Allah wani ka zo ka tambaye shi kace annabi da Allah ka samu wani katon malamin dan izala kace annabi ya san ka ka je da ku yi tarka tarka mushayin su zaka samu ka tambaye shi kace annabi ya san shi ka je da ku yi tarka tarka shi ta ya zai iya san shi bayan tuntuni ya mutu haka zai ce maka ya haka zai gaya maka haka zai gaya maka in yana da sauran hankali da imani shine sai ya da kuya nutsu amma ba aka karon farko ma zai maka wa yake maganarsa ya ce aika gaba ɗaya ba wanda ya san shi wallahi billahi lazimi babu abin da annabi muhammadu bai sani min ila min ila ai shi ne zahara ilmuhu alal alami duk annabawan duniya duk annabawan duniya har annabi ibrahim alaihi salatu wassalam har annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai iya faɗan in an mutu ne ya za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi duk abin da za a yi har a yi hisabi a gama a gama wanda za a yi hisabin a shiga aljanna haka shiga aljanna gidajen da za a zauna bayan an zauna a rufe kofan komi da komi ya kare a nema mun ne kawai ba ba maganar duniya ba sai da ya tsallaka duniya domin sai da ya faɗi ƙarshen wanda zai mutu ma a duniya ka gani zamanin su daya kuma ya zo za ka gani abin mamaki sun karanta a cikin zaɗi musulun shi matafak alai buhari wa musulun duk littafin hadisin fitan za ka ga yawancin riwayan huzaifatul yamani ne ai yawancin riwayan huzaifatul yamani na gaibobin annabi muhammad yawanci ba wanda ya kai shi yawan riwaya akan abin da ya shafi gaibin annabi muhammadu huzaifatul yamani shine masanin sirrin annabi muhammadu ko sayyidina ali bai san abin da ya sani ba kuma ko ya sani ba ba shi dama ya yi aiki a wannan a ofisin ba saboda ƙudurar Allah zai yi kai ko a gwamnatance ka san wannan ilimin ka san wannan ilimin ka san wannan ilimin ya ce kawai ka tsaya iyana nan muke son ka yi aiki in ka shiga ma wannan sai a ce a kama shi a yi masa ladabi a kulle shi ya shiga aikin da ba na shi ba to haka na Allah ma saboda haka ana son kawai kai ne chief of chief in charge a waje kaza ga wanda ya fi ka sani kai ma ka san ya fi ka sani ya ce ba yadda ya yi magana a gurin ba kuma ya yi magana kuma kai kuma ka sa a yi masa ladabi amar bulala a gaban yara haka abin yake to babu wanda ya bayyana kamar haka to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya ce kun gani daga nan zuwa bai ce musu tashin kiyama ba amma ya gaya musu maganan da ya faɗan ya nuna musu ya ce kun ga nan ga kun ga nan da wannan ginin ginin da yake gaban sa yace yace to ga aljanna na gani eh eh haka yace kun ga wannan hannu iya wanda su shiga aljanna suna wannan hannun ba za a ƙara tsaye ba ba za a rage ba ya sani kenan ya daga hannunsa na hagu yace kun ga wannan duk sunan yan wuta ne anan ba za a ƙara tsaye ba ba za a rage ba annabi Muhammad ne a zamanin sa ya faɗa ya ce ga aljanna ga ta nan ga ta nan a wannan jidar ina ganin kowa ga shi kowa yana shiga masu shiga nan na shiga masu shiga nan na shiga yaya akwai abin da bai sani ba in ba ku gane ba ya ce babu wani mutum da za a yi shi fitinanni a cikin al'umma in dai mutane ɗari biyu za su zauna a ƙarƙashinsa da fitunan shi mazala ce na san shi na san uwarsa na san uban shi na san ƙabilar shi daga nan zuwa tashi kiyama to wayannan hadisan ƙarya za a ce ko gaskiya in gaskiya ne yaya me ka fahimta akan wa'in suka gane wannan karatun idan kai ka shagala ka san art ka san wannan ka san ka'idodin abin da ake nema a bangaren ilimin art ka koma bangaren masu science ka yi bincike ka san waɗansu abubuwa to ka san maganan wannan da wannan ba ɗaya ba ne a yanzu malamai akwai maganan da suke na ilimi wanda ake ce masa insha'iyya ce da kuɗi da ilimi wanne ya fi wanne ya fi duk aukin kuɗin nan ya fi ilimi ya ilimi ya fi shi ilimi yawanci sallah ne da waɗansu abubuwa amma kuɗi kuɗi ne yaya ya kuɗi kuɗi ne idan an tafi duk duniya to kaga insha'iyya ba za a iya kare mutane ba illa an daru wannan ya ce kuɗi wannan ya ce ilimi in ya tashi ya faɗa maka aikin da kuɗi yake yi wannan ya faɗa maka aikin da ilimi yake yi sai ka ce kai kowa final na shi gaskiya haka za ka yi dan kana zaune a wajen ilimin ne kawai amma kai kanka yanzu da yanzu da an zubo maka kamar miliyan biyar da ba za ka zauna nan wallahi ba za ka zauna wallahi a'a ina ai ko sun zo a jahilci a lokacin ko a jahilci suka zo ai yanzu duka muna abin da ya sa kai mun zauna ba kuɗin ne ai ba kuɗin ne ha me yasa Shehu Tijjani ke da almajiransa su yi kuɗi? Saboda wannan la'ila kare kare ne, ai shi ne hikima. Ai duk za ka ba mu kuɗi wallahi tallahi kasuwa za mu koma, wallahi Allah, ai ba kar ma a gwada. A bar mu muna da bukata a yi mana, a don tsoro a rarrashe mu mu ji ba wani abin da ya dame mu a bar mu da tarbi muna la'ila la'ila. amma duk wanda kaga sun zo sun zage suna ta zakirai nawa kaga masu kuɗi a nan Najeriya dai wanda suka fito a mai kuɗi ina jin na na wanda ya rasu ne na jega zakirin jega kuma yana fitowa ina ganin da kuɗin ya fara ƙarfi har da zai bar zikirin aka kira shi ya dawo don ya ci ya ci jarabawa ai da ka yi aiki na Allah da yawa baka ji abin da Shehu Ɗayiro ya faɗa ba lokacin rasuwan Halifa Ishaqa ya ce ya cire mar hula saboda duk wannan abin da Allah ya bashi shi yake bude wazifa a gidansa. Aisha ɗaura ya faɗa. Shehu kuma nan lokacin da aka zo za buɗe masallacinsa ya ce, Kun ga inuwa Ali? Ya ce, To ya fi mu a wajen Allah. Ya ce, Dalili duk abin da muka karanta ya karanta, amma an gwada shi da kuɗi mu ba a bamu ba, an gwada ma gaya za mu yi. haka abin yake ai ga dan dariƙa yana ta kuma yanzu na faɗan wani zai jawo shi na ce ba ba ba da kuɗi kuma ba yadda zai hakan ne sai dai ba dariƙa amma zai dariƙan za a baka kaɗan kuma ka je duk zawiya ka duba ka ga masu kuɗin dariƙan ka same su a da'ira talakawa ne a cikin da'iran talakawa ne a da'iran ana baka waɗansu ƙananan miliyoyi sai ka ji kana da imani ne ma kana lazimi a cikin mota wajifa ma a cikin mota za ka yi sallah ko ba da a jam'i kullum ba sai mai imanin gaske ne yake riskan karshen sallah raka farilla haka abin yake saboda addinin a cikin talauci ya fi ƙarfi amma kuma ba so to kuma shi din ne in dai har za ka zamo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ba menene ba nashi ba وراودته جبال السن من ذهب عن نفسه فأراها أيها شمامي ai saboda wirasa ne shi ilimin wirasatul muhammadiyya ne shi kuma dukiya wirasatul fir'auniyya ne gado ne na fir'auna inda dukiya za ta yawa to bala'i zai shiga ciki shedan zai shiga ciki wannan dole ne wannan duk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan ka sai ya shiga dan haka aka halicce su makarunun makarunin ta haka abubuwan suke gudana amma kuma kaga ana so ba a cewa ba a so yawwa ya musa yawwa to haka abubuwan suke amma da sai a yi ta tsalle kwanaki mun yi da wani abokina na ce kaga ni ba mai kuɗi ba ne amma ana ganin kamar ina da wani abu na rufin asiri haka na ce billahi lalzi la ila illa huwa da kyar nake samun jauhara uku kuma na ce masu kai ka san dai ka ce ba na son ɗariƙa ƙarya ne a gurguje wasu ma duk lokaci sa ba na wa mutum alkawari lokacin ibada na in ka zo zan jinkirtar da kai zan jinkirtar da kai saboda ina da alkawarin da kafin ka san naka na yi to amma wala lokaci da kyar nake samun jawara uku biyar bakwai sha biyu ai da naga hakan ne yana bani wahala na koma ina yin wazifa gidan gidan marayu in ka zo ma naga da aka dame ni kawai zauna da yara ba zan fita ba sai na gama wazifan tukuni mu je mu karasa in ba haka ba mutane ya su shagalantar da kai ga abin da Allah yake nufi da kai kuma dukkan su fa'yan ɗani ne ɗani suka zo yi kuma su hana ka abin da suka ganka da shi ɗin shi kuma wannan abin da muke rike da shi ɗin shine dalilin da yasa ake ganin mu da girman har Allah yake turo ɗansu wajen wannan shi ne kana watsarwa da kai da su dama duk yan iskar ne shi kenan kai ma ka san wallahi shi ne wallahi shi ne eh to kuma mu aka zuga ka aka zuga ka ka zuga ka hau shi kenan ka hau bala'i kawai sai zan ka ke kekera can an yi wasan kura da kai an wuce ka kuma ana zuwa ya ce ai na ai da mu da shi duk yan duniya ne kuma an gane Allah ya kiyaye babu abin da manzala bai sani babu abin da manzala bai sani babu shi shi ne daga nan uyunin alami da ake magana kenan fa ina haka nan alamin azil fil ilmin azal ayyanan sabitin fa hiya huna sumiyat uyunan saboda haka maimakon aka ce uyunan wayya zawatul wujudi mawjudat zatin kaunu kaunu kama ta'arrafat lil urfi adaban lokaci ai go bari mu kai wannan sai mu tashi a kaunu kama ta'arrafat al-urfu adaban ma'anahu al-urfu jam'u al-arif wal murad bihim huna al-arifuna bi adab al-hadrat al-ilahiyya masana al-ladabi na hadaran ubangiji ta'arrafa li qulubihim wanda suka sani a zuciyarsu fa inal arifina su arifai rafa an kuludin hijab da kauni ai sun an daga ba sa ganin hijabi da kauni ko me su gane sun ga annabi a jiki eh sai sun gani annabi fa ayanu hadaratul qudusiyya su ga hadaran qudusiyya muayanatan a fili la an habarin ba labari ba a komi suna ganin annabi a jiki ka gari bahari kamar mutumin da ya lime a ruwa aka fitar da shi da kyar la ya taji an yi haibe ruwa adan anu ba ya so ba ya bukatan wani ya bashi labarin kansa eh gari kilbari wanda ya sha da kyar ya fito in aka tambaye shi ya san abin da zai faɗa ya ga abin da ya gani duhu ya gani ko haske ya gani ko rana ya gani a cikin ruwan bayan ya fita da kyar baya bukatan wani ya bashi labari ya kaji a tambaye shi a labari shi ne faɗa ba wai a faɗa mar ba kaga kaza a ciki ko kaga kaza a ciki a baya bukatan wannan a nan za mu tsaya insha Allah sai za mu tashi ala halqu kullum astaran dal'atuha Allah ya miki mu Allah ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana san manzo Allah Allah shirye da mu shirye da zuriyar mu na'am babu ɗaya da kaunu da alam duk ɗaya ne wani gurin a ce maka kaunu wani gurin a ce maka alam in aka ce maka alam jam'ul awalimi ne in aka ce maka kaunu kuma alam din ne ne eh kullu ma shi wallah duk abin da ba Allah ba sunan shi kaunu ka gani larabcin yana guduwa ne gwargwadon kowa ya caccaki na shi gudun wani lokacin kuma sai a haɗo maka a yi maka karatun malamai a yi maka karatun ɗalibi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بنا أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار الذي صلاة تبلغ الأزل والأبد والزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لبك يا واحد يا حسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين